أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 25 kenan ko da shida 27 ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1419 26 26 ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau kuma wannan shine darasi na 30 shif insha Allah je idan ba a manta ba mun shiga cikin babu salati tatawwu'i babin da yake magana dangane da salatu tatawwu'i sallah ta tatawwu'i wato ma'ana sallah ta nafila wadda ba farilla ba muka yi bayanin sunnoni da ake kira rawatib wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin falalarsu shine raka'a goma sha biyu a yini muka yi bayanin falalan raka'atan al-fajr wanda annabi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha da sauransu yanzu yau zamu tashi ne farkon hadisin Abu Huraira wa ana bi Huraira radiyallahu an hadisin na Aisha wa an Aisha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه أبايا منكر حديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعوي guda biyu da ake na alfajir din nan sun fi duniya da abin da ke cikinta alkhairi a yanzu wannan hadisi na Aisha yana bayyana me ake karantawa cikin waɗannan raka'o'i Aisha ta ce qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi jira da mutum tabbata gare shi ya kasance yukhaffifu rak'atayn allatayn qabla salati subhi yana sauƙaƙa karatun raka'o'in nan guda biyu da ake yi kafin sallan asubahi hatta inni aqulu har ni ina cewa ma a kara abi ummul kitab shin koya ma karanta fatiha ko bai karanta ba saboda yadda suke ganin dandanan annabi yayi ruku'i wato ba yarda da wato to dai a takeice abinda wannan hadisi ke nunawa a annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha kadai a wani lokaci a cikin rakawoyi guda biyu na raka'atan al-fajr din ya halatta ka karanta fatiha kadai wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuto وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون an karɓo hadisi daga abu huraira Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a cikin raka'atayn al-fajr ya karanta qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad yana nufin a cikin raka'a ta farko da ta biyu a raka'an farko Fatiha da kulliya a raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad wani hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi an gane ko akwai wani hadisin daban riwayin ibnu maja da imamu sahawi annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari wani mutum yana raka'atan al-fajr a raka'an farko ya karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haza abdun amana bi rabbi wannan bawa ne da imani da ubangijinsa a raka'a ta biyu ya ji ya karanta fatiha da kul huwallahu ahad sai ce haza abdun arafa rabbahu wannan bawa ne da ya san wane ne ubangijinsa kaga suran farko tana nuna imani da Allah kenan saboda tana yin shela da kafirai cewa wato annabi ba zai bautawa abin da suke bautawa ba kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu zuwa karshe ta biyu kuma tana nuna siffofi da suke nuna kamala na ubangiji kasancewarsa makadaici kul huwallahu ahad kasancewarsa wanda duk mabukaci yana bukatansa shi ko baya bukatan kowa shine Allahu samad kasancewarsa bai haifa ba ba a haife shi ba lam yalid wa lam yulad kasancewarsa baya da kini ko tamka wanda za a ce yayi daidai da shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga wannan ya san ubangiji kenan wana wannan sura tana nuna siffofi na kamala da suka shafi ubangiji shi yasa annabi ke tara su ya karanta su a cikin wannan rakawoyi guda biyu na rakatan alfajr suran farko a raka'an farko sura ta biyu a raka'a ta biyu an gane ko a wata riwaya yace ni'imar surata ne huma madalla da waɗannan surori guda biyu qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري an karɓo hadisi daga Aisha Allah shi kare da gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla rak'atay al-fajr idan ya salla tarkawi guda biyu din na rak'atan al-fajr iftaja ala shiqqi al-ayman sai ya kishin gida a bangaren jikinsa na dama har ya zuwa lokacin da Bilal zai zo ya kirawo shi ya ce to shikenan a tafi masallaci lokacin sallah yayi da idan an kira sallah shi zai tashi rakata na fajr ne a gida sai dan kishin gida zage jikin sa na dama idan lokaci yayi na a tayar da sallah mutane sun cika sai Bilal ya zo sai ya izina ga annabi ko wani dai cikin sahabbai zo ya izina ga annabi cewa jama'a sun taru sai annabi ya fito sai ya shiga masallaci yana shiga ba abin da ake kuma sai a tayar da ikamar sallah to wannan kishin gidawar menene matsayinta waɗansu malamai suka ce mustahabi ne kai ma in ka tashi da asuba ka ɗan yi kiyamun lailin ka asuba ta yi kuma an yi kiran asalatu lokacin alfajir ya keto idan ka yi rakawai guda biyu sai ka ɗan kishin gida amma kai tunda ba za a jira ka a masallaci ba dan kishin gida minti biyar sai ka tashi da tunda kai ba limami bane ba za su jira ka ba da ka ɗan kishin gida daidai mintunan da za ka raya wannan sunna to sai ka tashi ka tafi haka waɗansu malamai suka ce madogararsu hadisi na gaba shine hadisin abu huraira Allah shi kare da gare shi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ce idza salla ahadukum rak'ataini idan ɗayan ku ya sallaci rak'o'i guda biyu qabla salatu subhi kafin sallan asubahi din nan falyafaje ala janbihi al-ayman ya kishin gida a tsagin jikinsa na dama rawahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa sahahahu to wannan hadisi malamai sun yi sabani dangane da inganci ko rashin ingancin sa hadisin farko da yake wannan riwayan bukhari ne ba magana akai hadisi ne tamfar rana lokacin azhar ingantacce ne cewa idan annabi ya sallan asuba shi yana kishin gidawa amma wannan kuma umarni ne ya cewa idan kun yi kishin gida to wannan hadisin da dama daga cikin malamai suka ce bai inganta ba shekul islam ibn taymiya yake cewa abin da yake tabbatacce shine annabi ya aikata amma bai umarni da cewa ai ba to don haka a da ya yi umarni to karkashin umarninsa ne za a fahimci abin ya zama wajibi ko mustahabbanci to amma a can gurin sai dai a ce idan mutum ya ci shingida yana nufin raya sunnar annabi don koyi da annabi ba zai rasa wani rabo na lada ba an gane ko to menene hikimar kishin gidawa bangaren dama malamin suka yi kalace kalace wani lokaci karkashin nassi na maganar annabi ko aikinsa suka ce ita zuciyar dan adam tana bangaren hakarkarinsa na hagu don haka idan ya kishin gida a bangaren hagu barci na iya rinjayarsa don saboda zuciyarsa ta samu hutu amma idan ya kishin gida a bangaren dama sai zuciyarsa ya zanto a rataye take a jikin hakarkarinsa na hagu wannan ba zai bashi sukunin da barci zai iya barci shi ba da haka ba zai samu natsuwa da zai barci ba kuma dama ba a son kai barci tun zaka tafi ka tafi sallan asuba haka ibn al-qayyim ya faɗa da shi da al-imam al-karmani wannan magana ce ta ijtihadi kila hakan ne mu dai annabi yayi idan mutum yayi yana da lada idan zuciya tana da tai ba ta da tai wannan kuma wani abu ne daban annabi dai yayi sallallahu alaihi wasallam to malam ya kawo mana salo biyu na raka'atan al-fajr raka'an farko da ta biyu ka karanta Fatiha wannan hadisi ya tabbatar da wannan hadisin Aisha ko raka'a ta farko Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad wannan hadisin Abu Hurairah ya tabbatar mana da wannan to akwai waɗansu hadisan daban da bai kawo su a nan ba wanda suka nuna a raka'ar farko annabi na karanta fatiha da faɗin Allah ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun cikin suratul baqara a raka'a ta biyu kuma فاتحة دفن الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون idan kai wancan yayi in kai wannan yayi in kai wannan yayi dukkan waɗannan duk sun tabbata annabi yayi wannan sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda kai cikin shiryarwar annabi din nan ya halatta sannan kuma yana sauƙaƙa karatu yana yin karatu a sirrance don hadisin Aisha da tace yakan sauƙaƙa karatu har irin da cewa shi ya karanta Fatiha ma ai da ta ji sautin sa za ta yi shakkar ya karanta ko bai karanta ba wannan ya nuna abin a sirrance yi to amma yayin da wancan bawan Allah yayi har annabi ya ji karatun sa raka farko ya karanta Fatiha da kulliya yace haza insanun amana bi rabbih yayin da ya raka ta farko kuma ta biyu kai ya karanta kulliya a kul wallahu ahad yace haza abdun arafa rabbahu wannan ya nuna mutumin a sirrance ko a bayyane a bayyane wato sai ya kasance ashe an baka dama in kaga dama kai karatun a sirrance in kaga dama kai a bayyane duk da cewa waɗansu malamai suna ganin abinda annabi ya fi yawaitawa shine yi a sirrance din amma in kayi a bayyane ma raka ta nan fadar ɗinka ta yi don ga sha hadisan suna isharar zuwa bayan haka to a takaice dai wannan wato a salon abinda ake karantawa kenan cikin raka ta nan fadar وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى عن كربو حديثي لدى عبد الله بن عمر الله سكاري دا جريس wai wani rubutu takarda ce mai zai hana a rinka faɗa mana tarihin sahabbai ko da a gurguje ne abdullahi dan umar ne yana cikin samarin sahabbai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yake cewa ba na mantawa mun sha kwana a masallacin annabi muna yara ƙanana ba mu kai baligai ba yace har muka zama samari mun kai baligai muna kwana a masallacin annabi annabi ya bar duniya abdullahi dan umar bai rufa shekara 20 ba da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da usama ibn zaid wannan duk suna cikin matasa yara cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kuma da aka san shi da bin diddigi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da aka ce annabi yayi wata rana akan hanya ana tafiya sai ga ya sauka daga kan rakumi ya je ya zagaye wata itaciya kuma ya je ya yi sallar nafila ya dawo sai aka ce me kai me yasa kai wannan yace ni ma ban sani ba muna tafiya da annabi wata rana ga ya zagaye wannan itaciyar ya yi nafila ni ma ban san me yasa kawai tunda annabi yayi ni ma nayi kuma yana daga cikin mutumin da yake zaburar da wanda ke karkashin da shi karkashin sa wajen bin Allah yana da bayi yake cewa da su duk wanda yake kiyaye salloli cikin jam'i to shi ne farkon wanda ya cancanci ya samu yanci a wurina to duk lokacin da aka ce Abdullahi dan Umar na gari sai su cika a masallaci wannan na sahun gaba wannan na sahun na biyu so suke kawai waiwayo wata rana da an yi sallah ya wayo ya ga dawa da suka masallaci sai ce kai daga yau ka zama da kai ma daga yau ka zama da to sai suka rinka yi masa damfara shine idan baya gari ba sa zuwa masallaci amma da ya dawo daga fatauci ya shigo masallaci kowa na sahun gaba ya alwala yana muzure yana zuzzara ido wai shi ma yana cikin ibadur rahmani alladina yushuna alal ard jira ke kawai abdullahi dan umar ya ce an yanta ka da ya zo shi ko da zai ce an yanta ka an yanta ka sai mutane sai kai masa tsegumi suka ce da shi ai dabara suke maka galibi ba sa zuwa sallah sai ma in kana nan sai ce man khada'ana fillahi khada'ana yace duk wanda zai yaudare mu akan tafarkin Allah mun yadda yaudare mu kai mana wayo a duniya ba mu yadda ba amma ka zo ka ce ga Allah abi ya zanto kaya mana wayo mu za mu yi dan Allah din kai ka je abin ya rage naka an fahimta ko to dan saboda haka matukar mutum ya nuna maka ubangiji ta'ala akan harkar addini za mu yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kai kai kayanka abinda kai da niyyar nan kana da lada a wajen Allah ko da shi ya waye gari ba hakan yi ba Abdullahi dan Umar yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya ce salatul laili masna masna sallar dare nafilan dare ana yin ta ne masna masna raka'a biyu raka'a biyu menene abin nufi raka'a biyu ayi raka'a biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama har so biyar sannan sai ayi wuturi da daya yadda annabi ke aikace kenan salatul laili masna masna sallan dare raka'a biyu ce raka'a biyu ce fa idza khashiya ahadukum as-subha idan ɗayan ku ya tsoraci ketowan alfijir kuwa salla raka'atan wahida a ƙarshe sai ya salla raka'a ɗaya tutiru lahu ma qad salla sai ta zame masa wutirin abin da ya riga ya sallata annabi ya faɗi wannan magana ne daidai lokacin da wani mutum ya tambaye shi yaya ake sallan dare sai annabi ce sallan dare raka'a biyu raka'a biyu to menene abin da wannan hadisi ke nunawa shine malamai suke cewa abinda aka fi so a sallan dare ka yi raka a biyu ka yi sallama ka yi raka a biyu ka yi sallama ka yi raka a biyu ka yi sallama shi da abinda aka fi so amma in ka ga dama ka iya yi a wani tsari daban ka yi raka hudu ba za ka zauna ba sai ta hudu sannan ka zauna kai tafiya kai sallama ka sake tashi kai hudu ba za ka zauna ba sai ta hudu ka zauna kai tafiya kai sallama yanzu raka nawa kenan kai zama nawa biyu sallama biyu sannan sai ka tashi ka kawo uku shine wutri idan ka tashi ukun gaba ɗaya za ka kawo su sai a ta ƙarshe sai ka zauna kai sallama ya tabbata a hadisin bukhari annabi yayi wannan a sallar da hadisin ina jin zamu karanta shi nan gaba zai zo nan gaba an fahimta ko ya halatta kuma wato ainihin kai raka'a takwas a jere wata rana annabi ya zo sallan dare tun daga raka'a farko bai zauna ba sai da ya je ta takwas ya zauna ya tafiya ya sallama sai ya tashi kuma sai da ya kawo raka'a biyar bai zauna ba sai a ta biyar sai ya zauna ya tafiya ya sallama raka'a nawa kenan ya uku ya yi haka hadisin Aisha ya nuna haka shi ma ina jin kila zamu karanta shi nan gaba to tun da waɗancan hadisai sun tabbata annabi ya haɗa raka'a hudu ya haɗa raka'a takwas amma tare da haka sai ce salatul laili masna masna wannan da yake nunawa abin da yake nunawa abin da aka fi so raka'a biyu raka'a biyu amma idan ka haɗe hudu wannan ko baka yi laifi ba haka in kai takwas a jere din ha ko baka yi laifi ba haka in kai biyar a jere ha ko baka yi laifi ba dan tabbatuwar su a sunna amma abin da aka fi so kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi akai a imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa da imamu shafi'i suka ce wannan abin da hadisin ke nuna wa kenan fifiko imamu malik ibn anas ce a a ba fifiko bane ba in dai sallar dare za ka yi to dole ka yi raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama da haka shi a fahimtar imam malik ba yadda za a yi ka hada raka'a hudu ba tare da ka zauna ba dole sai ka zauna a tabi kai sallama sannan ka sake kai amma sauran malamai guda uku sun saba masa kan wannan fahimta dogaro su shine waɗancan hadisai an fahimta da kyau to dai wannan shi ke nuna wato ainihin ga yadda ake sallan dare raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito والخمسة والصحاحة ابن حبان معلما حديثي بير سرويتو حديثي ابن حبان يا عند التاشي بلفظ بلفظ cewa صلاة الليل والنهار مثنى مثنى wato aka ce sallan dare da rana a wannan riwayin kenan wa qala an-nasa'i hadha khata'un imam an-nasa'i yace wannan khata'un ne tabbas wannan hadisin da'ifi ne hadisi abin da yake tabbatacce shine na baya salatul layl kawai amma karin wannan hari wannan bai tabbatar ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk da haka wannan hadisi da na salatul laili masana masana shine madogarar waɗanda suke ganin cewa in ka zo wutri in ka zo yin kiyamul laili ka iya yin adadin rakawo'in da daga dama ba a iyakance su da raka'a sha ɗaya ko sha uku ko ashirin adadin da kaga dama kai kayan ka kawai tunda annabi ya ce salatul laili masana masana kai ta yin biyu kai ta yin biyu har yanzu a lokacin da zaka tsirin ketowar alfijir sai kai mai sai kai tsaya ta zame maka wutri sai suka ce to kenan wannan ya nuna wato ainihin inda za ka yi ɗari ka ji kenan tsoron alfitar zai keto sai ka yi ɗaya sai ta zanto ita ce me wutirin nan saboda haka wannan shine madogarar waɗanda suke ganin halaccin ƙari akan raka'a sha uku amma sauran malamai suka ce tun da dai annabi bai taɓa wuce sha ɗaya ko sha uku ba kamar yadda hadisai suka nuna to suna ganin bai kamata a ce mutum ya wuce sha ɗaya din nan ko sha uku ba وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي أيوب الأنصاري وللخمسة وللخمسة وصححه ابن هبان بلفظ صلاة الليل مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ بشين مكتابة وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليقل فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه shine hadisi ko wace bane eh lafazin hadisi a saurara a saurara in magana kai kadai in magana kai kadai me kace
wanda ke cewa afdalus salati ba'da al-fariza salatul layl
to ana mu dai babu wannan ana mu babu wannan me gona kan mu gani a na gani suna zuwa to gaskiya a namu babu wannan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل wannan hadisi na abu huraira abin da yake nunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce afdalu salati ba'da al-faridati salatul layli mafi ficiyar sallah bayan ta farilla ita ce salatul layli sallan da mutum ya da dare wannan duk yana nuna falala na sallan dare wato sai zanto wannan hadisin yana nuna afdaliya wancan hadisin baya yana nuna kaifiyar yadda ya kamata a yi ta masana masana masana masana an fahimta ko a to wannan hadisin abu huraira akhrajahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wato akan samu bambanci wani lokaci a nuskar littafi kaga wannan gashi littafin ɗaya ne sunan su ɗaya a cikin wannan akwai abin da babu a wannan a cikin wannan akwai abin da babu a wannan sirrin da yake sa a samu wannan imma saboda bambancin madaba'a wannan littafin madaba'a kaza ce ta buga shi wannan littafin ko madaba'a kaza ta buga shi kun fahimta da kyau sai ka samu an samu wannan bambanci wani lokacin akan samu bambanci ta fuskar wato ainihin bugo na halal game da littafin da bugo wanda ba na halal ba ka san kowace madaba'a kafin ta buga littafi ko ta samu izinin buga shi sai an bi matakai masu yawan gaske to waɗansu sai su jira sai an buga sai an buga wata madaba ta buga sai su zo su sata sai ki sai ki photostat din shi yanzu duk irin wannan namu din nan kun ga photostat ne ba ainihin original wannan na bugan ba wannan shine wanda suke original wannan bugan wannan duk a Najeriya da ina ne ake wannan abubuwan da sauransu saboda ba a kasar mu da kafet da littafi ba su da kima ma'ana yanzu kana da littafin ka ka buga sai kawai wani zai sata ya photocopy din shi ya buga shi su wani adadi sai kasance kai mai littafin baka ta riba irin sa amma a waje inda aka san kimar littafi da duk wani abu da za a buga shi daidai da kaset din nan ba sa daidai da kaset da mai mawakan Amerika suka kwadance kaset saboda idan ya zo yi wata shahararriyar waka to zai riga ya yi sainin shi da wani kamfani wanda za su buga wannan kaset din so adadi kaza misali dubu hamsin dubu arba'in dubu tamanin za a sai da shi kan farashi kaza kan kowane farashi da aka sayar shi yana da kaza a cikin abin da aka sayar in za a sayar da shi naira ɗari misali yana da naira arba'in ko naira talatin kan kowane kasa ɗaya to sai ya zanto duk duniya ba wanda ya isa ya buga wannan kasa ɗin sai su in ya kare su za su sake bugawa idan ka je ka sayo ka je gida ka yi dabin ɗinsa kai da kanka sai a kama ka kai kotu sai a ci tare ka ɗaure ka to haka littafi haka menene yau muku a nan kasar ina ruwan wani da wannan dokar ai musamman ana yi ba to galibi shi yasa ake samun bambanci tsakanin wannan da wannan wani lokaci kuma galibi malaman da ba wai zaunawa suke su rubuta littafi da kansu ba galibin su a'a imla'in littafin suke yi sai yazo yana darasi kwana ɗaya kwana biyu darasi idan ya zauna da kai ke bayarwa yana ta imla'i yadda ka san lecturer a university yana bayar da lecture ɗalibai suna ɗaukan abin da ke rubuta to kaga dole wancan zai rubuta daidai wancan ya kuskure wancan ya ketare wata kalma wancan mai fahimta ne wancan ya zo gobe bai zo ba wancan yana tunani ba dole na rubutun sai zama ɗaya ba to wanda ya fi kowa kiyayewa sai ga ya rubuta daidai wanda kuma yake ga falalle sai ga bai rubuta daidai ba to galibi littattafan haka suke zuwa malami yana da ɗalibai guda hamsin ya yi musu shiftan littafi to a cikin su shi yasa malaman daɗin suke da ka'ida su ce duk wanda ya ɗauki littafi na a ƙarƙashin koyarwa ta da nake ban ba shi izini ya koyar da littafin ba har sai ya zo ya karanta mun naji mai ya rubuta daga gare ni kare je ƙara wata kalma ta ce wanda ba ta ba ko ya rage abin da na faɗa ko ya kuskuren da ba ni ne ba karshe a ce littafin wani to sai mutum ya zo ya yi tasihi a wajen malamin ce malam wato shiftar da kai mana lokaci kaza zan karanta ka tabbatar ana karanta suna tabbatarwa to waɗansu suna yin wannan waɗansu ba sa yin wannan to sai a samu bambanci littafi guda ka gana tsabu a kaza wajen hatta wajen rubuta babu sai kaga akwai bambanci to abin da yake haifar da irin wannan matsalar ina fatan kun fahimta kamar ya sharhi duk haka ne ya ai zaka samu mai littafin daban kuma wani lokacin mai sharhin daban duk irin wannan abin ke kawo shi an fahimta ko kuma galibi mu nan gurin bamu da matsaboyi na buga littattafai musamman na Arabic da yawa yawanci ana soyowa ne daga Lebanon da kuma Egypt to kuma akwai kamfanoni waɗanda suke maha'inta a duniyar larabawa duk wanda ya ga littafin su baya saya sai dai in ba wata matsaba'a da ta buga sai su saboda kana bukatar littafin sai ka saya amma maha'inta waɗanda yake ba sa kiyaye ka'idojin rubutu duk wannan daga cikin matsalolin duniyar musulunci a yau Allah ya tsare mu a abu na biyu kuma shine ya kamata da lokacin da aka ketare wannan sai ku yi shiru har sai in karanta wancan sai mutum ɗaya ya daga hannu amma da kuka yi gaba ɗaya sai ya kasance ba zan inda zan tsaya ba zan fahimci kowa ba in ce menene wancan na magana wancan na magana kuma ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbin fi jawfi mutum baya da zuciya guda biyu ɗaya gare ta ɗaya gare shi to ɗaya ɗin nan ko mutum ɗaya zai iya fahimta in biyu suka yi suka yi magana zuwa sama ba zai iya fahimtar kowa ba ke sa kiyaye wannan saboda ka ba to daga nan sai mu tashi hadisin wa kenan hadisin abu abu ayyub al-ansari kenan wa an abi ayyub al-ansari an karbo hadisi daga abu ayyub al-ansari Allah shi kare da gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم أبو أيوب الأنصاري شيني ود دم مرايا يكي تاوي هلا دفرون صوفو mai masaukin manzo Allah lokacin da manzo Allah je Madina kenan da annabi je Madina kafin ya gina gidansa Abu Ayyub al-Ansari ya bashi masauki a gidansa sai da annabi ya tabbatar an gina masallaci kafin shi ya nema a kansa floating da zai zauna sallallahu alaihi wasallam to Abu Ayyub al-Ansari yana daga cikin mujahidai a cikin mutanen Madina wata rana ya ji wani mutum an karanta wannan ayar cikin sautul bakara wa arzuku fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka sai ya ji wani mutum ya fahimce ta ba yadda take ba an je yaki tsakanin musulmai da kafirai sai wani daga cikin musulmai shi kadai ya zaburar da dokinsa ya fada cikin tawagar kafirai sai wani bawan Allah ke cewa kaga wannan ya saba wannan ayar Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku je fakan ku zuwa ga halaka yanzu da ya je fakan cikin halaka sai a gwari wulansari ya dafa kafaɗa ta ce kai yi shiru wannan ayar da mu take mu mutanen madina mu ne lokacin da annabi ya zo farkon zuwa muka ba shi taimako da dukiyoyinmu da gangan jikinmu sahabbansa muka ba su masauki muka yi komai da musulunci yakan kama sai muka yi shawara muka ce to ya kamata kuma mu takaita kuɗin da muke kashewa musulunci mu zo mu ci gaba da harkar kasuwancin mu ko ma mai da abin da muka kashe a baya sai Allah ya saukar da ayar yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka wato kame dukiya ku kiciyarwa shine jefa kai cikin halaka din yanzu kun ji tafsirin ayar ko yanzu ba ka wannan bayanin ai duk mu sani ba yace wannan ayar da mu take da muka ce a yanzu tunda mun kashe kuɗi da da yawa mun yi kaza mun yi kaza ai sai mu dakatar haka kuma wani yayi mu ko mu ci gaba da harkar kasuwanci mu tara kuɗi sai Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين abu ayyub al-ansari ce to tun daga lokacin sai maga ashe baya da amfani kuma ajiyar kudi a banki ajiyar kudi a banka dan gado a yi ta kashewa a ciyar da musulunci gaba da Allah ce an fi ku ciyar ku kashe fi sabilillah wajen yada kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka menene jefa kanku zuwa ga halaka yi wa musulunci rowa a ce makarantar islamiyya na bukatar kaza ka ki a ce musulunci na bukatar kaza ka ki gidan marayu na bukatar kaza ka ki yan uwanka asibiti suna bukatar kaza ka yi rowa ka ki bayarwa wannan shine jefa kai cikin halaka Allah ce wala turku bi yadikum la taluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku wato ainihin ku yi ihsani Allah na son masu ihsani Allah hakika idan ka kwatanta waɗansu wurare daban sai ka ga wato yadda mutane suke fahimtar al'amura yana shan bamban daga wuri zuwa wuri ba na mantawa dukkan littattafai da muke kusan a Kano ko na tafsir ko sifatu salatin nabi ko kitabut tauhid in aka ce an sa littafi kaza a makaranta wa gari sai ga wani ya kawo ya ce da kofi 20 ya ba sadaka fi sallallahu ajiya a masallaci saboda wanda ba su da halin sai irin su bulugul maram din irin su abin nan da Dr. Ahmad ya sa littafin sunanin sunanin Tirmidhi ana karantarwa yanzu akwai wanda ya je katan katan ya so a kasuwa ya raba bayan Allah talaka wanda ba su da shi wanda suna son karatun ba su da halin da za su yi littafin yace ku raba ku je ku zauna ku ji hadisin manzon Allah idan aka ce ana son tabarma a masallaci wani ba zai faɗa kowa ba sai ga ya so guda biyar shida goma ya zo ya ajiye ya ce ko malam baya son ya san sunansa ga ta nan ya turo a kawo fi sabilillahi baya son a san sunansa to haka zaka ga wato ko ina ana ta yi to da an fara da wannan kuma wata rana sai a ga meye bukatu sai a ga to yanzu yadda muke taruwa muna jin hadisin manzon Allah yan uwan mu na kauye wani tanadi muka yi musu wanda ba su shiga musulunci ba wani tanadi muka yi musu ya zami mu karfafa wani kwamiti da ake da shi na kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci in akwai shi da ya za mu karfafa shi in babu shi ya za a mu kafa shi to duk wannan ribar karatu kenan amma ba ce ba rasulullah ce sallallahu alaihi wa sallam ai kabbara kowa ya tafi su gida a wannan sai a hankali a hankali Allah mana gaban kitab wannan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yace al-witru haqqun ala kulli muslimin yace witri haƙƙi ne akan kowane musulmi malamai suka kasu gida biyu wajen fahimtar wannan ma'anar Imam Abu Hanifa yace abinda ake nufi da haƙƙi akan kowane musulmi tilas ne akan kowane musulmi da haka a mazhabin Abu Hanifa sallan shafa'i da wutri din nan wajibi ce dole sai mutum yayi a kowane dare aka ce me yace annabi ta alhaqu alwutr haqqun ala kulli muslim sauran malamai kuma wato imam ahmad imam malik imam shafi'i suka ce a'a ba dole bane ba abinda annabi ke nuna cewa haƙƙi ne akan musulmi ma'ana sunna ce muakkada akan musulmi wanda wannan magana ita ce tafi karfi alwutr haqqun ala kulli muslim wutri haqqi ne kan kowane musulmi man habba an yutra bi khamsin falyaf'al wanda ya so ya yi wuturi da raka'a biyar ya yi wa man ahabba an yutira bi salatin falyafal wanda ya so ya yi wuturi da raka'a uku ya yi wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyafal wanda ya so ya yi wuturi da daya ya yi hadisin wannan akhraja rawahu al-arba'atu illa tirmidhi imam abu daud nasai ibn majah sarwaito wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa rajjaha an-nasa'i waqfahu imam an-nasa'i kuma yace hadisi ne mauqu amma hadisi ne sahihi mausuli ne ko mawqufi annabi ne ya faɗa kuma hadisi ne sahihi to abinda dama ake kira wuturi shine dukkan wani adadi ma abusin mara kamar ɗaya wuturi ne uku wuturi ne biyar bakwai tara sha ɗaya duk wuturi ne idan ko an ce shafa'i dukkan wani adadi wanda in an tashi rabo yana rabo daidai kamar biyu kamar hudu shida takwas goma sha biyu har zuwa illa masha Allah kun gane ku to sallan da annabi yake da daddare gaba daya da muke cewa shafa'i da wuturi ana kiranta da suna wuturi saboda menene dan annabi na yin tamara mafi yawancin abin da yake raka'a sha daya kaga wuturi ne ko raka'a sha uku kamar da hadisan Aisha suka nuna da Abdullahi da Abbas kaga menene wannan wuturi ne to wani lokacin yakan yi kasa da haka ya raka'a uku ya zama mai wuturi ne haka in ya zama raka'a biyar ya zama wutri haka in kai raka'a ɗaya ma ya zama wutri to a wannan hadisi annabi ya ce wanda ya so ya wutri da raka'a biyar sai ya ya halaka abin nufi idan ka tashi da daddare sai kai raka'a biyar ba za ka zauna ba sai a ta biyar din ka zauna kai ta kai sallama kai me wutri in ka ga dama kuma kai uku ba za ka zauna ba sai a ta uku ka zauna kai ta kai sallama in ka ga dama kuma kai raka'a ɗaya jal ka zauna kai ta kai sallama duk wutrin ka yayi kowanne kai hadisan annabi sun nuna ya halatta an fahimta da kyau ko da haka tsarin da annabi da ke yin sallolin dare sifa ce daban-daban galibin abin da ya fi aikatawa raka a sha uku nan ko sha ɗaya to wanda raka wani sha ɗaya sai ya raka a biyu ya sallama ya biyu ya sallama biyu har sau biyar yana sallama sai kawo ɗaya wani lokacin kuma ya yi hudu sannan ya sallama ya sake hudu ya sallama sai kawo uku a jere sai ta karshe zauna wani lokacin kuma sallallahu alaihi wa sallam wato ainihin a yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama har so hudu sai kuma kawo uku ta karshe wani lokacin biyu biyu din nan so uku ya zama nawa kenan shida sai kawo kuma guda biyar ta karshe duk yayi haka wani lokacin kuma yayi tara sai da ya tabbata ya zauna da ya sallama ba sai ya tashi kuma ya kawo ta tara ya zauna kuma ya sallama a haka sallallahu alaihi wa sallam duk wannan na nuna sauƙaƙa wa al'umma ka yi wancan ko ka yi wancan ko ka yi wancan a cikin kowanne kai sunan ka kayi wuturi sunan ka kayi qiyamul layli sunan ka kayi tahajjudi sunan ka kayi qiyamul ramadan in cikin ramadan ne kai su ya haka annabi ke yin su salo daban-daban in ka ga dama wata rana sai ka tashi kai raka'a ɗaya jan ya halatta an fahimta ko hujjar ka wannan hadisin wa man ahabba an yutra jawahidatin falifa wa na'am a'a wannan hadisi yazo nan gaba idan mutum ya riga yayi wutirin sa daga baya kuma ya farka daga barci sai dai yana da karsashin zai kara wadansu na fulfuli ba zai mai ta wuturi ba na ganin fankan nan yau ta dan da mai na kan kan dan ina dan mura mura ka ka fahimta da kyau ba a mai ta wuturi guda biyu cikin dare guda ana yin wuturi guda ɗaya ne kamar wannan hadisi zai zo nan gaba kan wannan an fahimci wannan ko وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo hadisi daga Ali bin Abi Talib Allah shi kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-witru bi hatimin witri ba dole bane an gane ko ka hay'atil maktubati kamar yadda sallah ta wajibi take dole walakin sunnatun sannaha rasulullah sai dai shi wuturi sunna ce wanda annabi ya sunnanta ta wanda ya samu dama ya yi shi yayi yana da kuma falala wanda bai yi shi kuma falala ta kwace masa an bai ta ku rawahu tirmidhi wa hasanahu imam tirmidhi ya rawaito yace hadisi ne hasan wa nasa'i wal hakim wa sahahu wadansu malamai sun bai fantar da shi amma akwai hadisi da dama da suke masa shaida kasancewar wuturi ba wajibi bane ba duk suna shaida kan wannan hadisi an fahimta ku وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر أن كتب حديثي دقى جابر بن عبد الله الله شكال دا قريشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان النبي يا تاشي تكين دري أتكين رمضان يقيام الليل sahabbai su abin suka je suka bi shi sun mantazaruhu min alqabilati a washe gari dare mai zuwa sai suka je suka jira annabi suka cika a masallaci falam yakhruj sai annabi bai fito ba wa qala sai yace inni khashitu an yuktaba alaikum alwitru ni na tsoron a wajabta muku wutri ne shi yasa ba fito ba sallallahu alaihi wasallam rawahu ibn hibban ibn hibban da ruwaito amma asalin hadisin yana cikin bukhari ya kamata ibn hajar kawai ce bukhari da muslim sun ruwaito ya huta tunda ibn hibban da sai ya kai nesa da yawa asalin hadisin riwayan aisha yana cikin bukhari cewa da daddare annabi ya fito ya yi kiyamul layl sai wadansu mutane suka je suka bi sallah washe gari a dare na biyu sai wadansu suka zo sama da adadin da ya wuce a dare na uku ko na hudu kamar yadda riwaya ta ce ko na uku ko na hudu kuma sai aka cika a masallaci sai annabi ya fitowa da safe bayan ya hadar sahabbai sai ce na ji tsoron in fito idan na fito a mayar muku da ita wajibi kuma daga ƙarshe ku zo ku kasa yi an fahimta ko ma'ana annabi ya ki fitowa dan ta ci gaba da zama a matsayin mustahabi kar ya fito a mai da ta wajibi ko mutane su kasa yi to menene kaga hikimar ibn hajar wajen kawo wannan hadisan a nan gurin a bayan waɗancan hadisai da suke magana akan a bayan wancan hadisi na wutri da yake ta al-wutr haqqun duk dan ya nuna waɗannan hadisan su ne karina da ke nuna wutri ne ba wajibi bane ba tun daga shi annabi ya ce inni khashitu an yuktaba alaikum al-wutr naji tsoron a wajabta muku lafazin kataba ko kutiba wa ma ustukka minhu da duk abin da ya resantu daga wannan kataba ko kutiba duk ana amfani da shi wajen wajabci idan yazo cikin qur'ani ko hadisi an gane ko ubangiji ta Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون duk inda kutiba yazo a Qur'ani yana nufin wajibta abu haka in yazo cikin hadisi ba yana nufin wajibta abu inna Allah kataba alaikumul ihsana an gane ko Allah ya wajibta me kenan ya wajibta ihsani ga mutane ma'ana ya ce tilas ne kenan ai ihsani wa an kharijata ibn huzafata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من عمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر an karɓo hadisi daga kharija ibn huzafa Allah ta kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah amaddakum bi salatin Allah ya yi muku dadin wata sallah hiya khairul lakum min humrin na'am ita ce tafi muku alheri sama da wato ainihin dabbobi masu tsada ko masu kima qulna wa ma hiya ya rasulullah sai sabi suka ce wata sallah ce wannan da Allah ya mana dadi akan ta qala sai annabi ce al-witr ita ce sallar mutane ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أنا أنت daga daga bayan sallar isha zuwa ketowar alfajir to amfanin zuwan wannan hadisin a nan gurin ko amfanin kawo sa a nan gurin wato dan ya nuna a wani lokaci ne ake yin mutri ana yin mutri tun daga lokacin da aka ce an yi isha'i lokacin mutri ya shigo daga nan har zuwa yaushe har zuwa ketowar alfajir baya ga haka kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hujjojin Abu Hanifa Allah ya ji kansa da gafara bisa da cewa wuturi wajibi ne dan yace inna allaha amaddakum a wata riwaya yace inna allaha zadakum Allah ya muku kari sai yace to hazihi ziyadatun fil ijabi wato kari a wajen wajibci kenan da guda nawa ne da mu sallolin biyar yace to tunda aka ce an kara sun zama nawa kenan shida haka Abu Hanifa yace yace ziyadatun fil ijabi sauran malamai suka ce a'a wannan ziyadatun fi ta'ati laysa ziyadatun fil ijab ziyada ce wajen ayyukan da'a ba ziyada ce ta wajen ci ba ma'ana dai wuturi aikin da'a ne in kai kana da lada babban hujjar su suka ce a'a ga balaraban da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam mazaunin karkara yazo samu annabi ya ce da shi me Allah wajen samun na sallah sai annabi ya ce me guda biyar illa an tattawwa sai dai in kaga dama kai nafila zakka fa yace kaza aikin hajji fa kaza ya faɗi komai ya ce sai da in kaga dawa kai kai sai wannan balarabe ya tashi ce wallahi la azidu wala anqus yace wallahi ba zan ƙara ba ba zan rage ba annabi ya ce da kalal jannata in sadaka in daga fiki to zai shiga aljanna yace to ga mutum ya tashi ya rantsuwa gaba annabi ya ce ba zai wuturi ba annabi kuma ya ce in daga cikin zai shiga aljanna inda wajibi ce zai ce kaza sai wuturi ba wajibi bane ba kenan to ga kuma hadisin Isra'i wanda aka wajabta sallah din hamsin asalinta annabi yana dawowa annabi Musa ya bashi shawara a koma ka nemi rage ya koma aka nemi rage aka yi ta ragewa har aka dawo da ita nawa biyar annabi Musa duk da haka ce ka sake zuwa ka nemi rage ce a a na roƙi ubangiji abin ya isa haka karshe sai ubangiji ya ce hiya khamsun wa hiya khamsuna ma yubaddalu al-qawlu ladayya yace ta je adadin sallan guda biyar ne tana da ladan salloli hamsin ba a musanya magana a wurina to ya za a kawo wata kuma ta zama ta shida bayan Allah ce ba za a musanya ba an bai ku ma'ana dai sanarli guda biyar din su ne wannan mutuni kuma abu ne mai falala idan mutum ya yana da lada wannan hadisi rawahul khamsatu illa nasa'i malaman hadisi biyar sun rawaito in banda nasa'i ma'ana wannan hadisi na kharija ibn huzafa wanda ke inna Allah amaddakum bi salatin Allah ya kara muku wata sallah hiya khairul lakum min umrin na'am kuma ya ce ana yin ta ne ma bai da salatul isha ila tulu'il fajr wa sahahahu al-hakim hakim kuma ya inganta shi tabbas hadisi ne sahihi in banda fadin hiya khairul lakum min umrin na hadisin ya inganta inna allaha amaddakum bi salatin an gane ko sai suka ce wa ma hiya ya rasulullah sai ce al-witru ma bai da salatul isha ila tulu'il fajr wannan ya inganta amma kalmar hiya lakum min a wato khairul lakum min umrin na'am wannan bai indata daga bakin annabi ba kun fahimta da kyau amma dai duk wannan na nuna dai wuturi na da falla dan saboda mai idan ka duba hadisin da makaranta bayan Abu Huraira wanda yake mafi sallan sallan sallah shine sallan dare sai fadan tawajibi ce ko wannan ya nuna sallan dare kenan tana da abun nan wanda kuma wuturi a yau ake yin sa a wani bangare na dare da haka anan ba zai samu falala to anan gurin ne su a malamai suke ta bayanin cewa to tsakanin wutiri da raka'atan alfajari da kuma wato ainihin abin nan wace sallah ce salloli guda uku suka ce wace ce ta falala raka'atan alfajari annabi ya ce khairu min ad-dunya to da kuma wutiri ga shi Allah ta faɗin falalansa wanne ne suka fi falala sai suka ce to raka'atan alfajari dai khairiyya aka faɗa khairun min ad-dunya wa ma fiha amma wutiri kuma afdaliyya aka faɗa an gane ko an faɗa afdaliya ne saboda ko ce dai falala ce mutum bai kamata ya saka da ita ba shi yasa ko da annabi ya yi tafiya yakan dakatar da nafil fili in banda wannan guda biyan rakata mil fajri da kuma wutri wannan annabi baya sakaci da su ko da ya yi tafiya وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه إمام أحمد يا رويتو دقى عمرو بن شعيب عن أبيه دقى بابا عن جده دقى كاكاسا نحوه كتم كتم من حديثا وعن عبد الله بن بر... بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا wannan hadisin Abdullahi bin Buraida yace annabi ya ce wuturi haƙƙi ne wanda bai wuturi ba baya cikin mu ganin da gabo hore da shi ma dai da'ifi a gaskiya dukkan hadisin da yace wanda bai wuturi ba baya cikin mu da'ifi ne bai tabbata ba amma shi ya wuturi abin da bai falala wannan tabbas ne ko shakka babu dangane da falala na wuturi da haka shi ibnu taymiya yake cewa mutumin da baya wuturi baya rak'atan al-fajr yace duk da cewa ba aikin sako yayi ba kuma yana nan a musuluncin sa yace to amma sakacinsa da sunna ya kai matsayin da idan ya bada shaida kara karba haka shi kuma birtin ya ce sai inda mutum baya wuturi baya da kata mai fajira ce a inda ya bada shaida karba karba kuma ya kamata a dalilantar da shi yace sunnoni ne wanda annabi ko yayi tafiya baya bar su yace to kai kana zaman gida sai ka kiyin su to wannan ijtihadin shaykhul islam ibnu taymiyyah na'am ai ina jin hadisin zai zo nan gaba eh kwarai da gaske hadisin zai zo nan gaba وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه wannan hadisin Aisha Allah shi kare da gareta ta ce annabi bai kasance ba yazidu yana yin daɗi fi Ramadan cikin Ramadan wala fi ghairihi ko cikin waninsa ala ihda asharata raka'atan bai kasance yana yin daɗi akan raka'a goma sha ɗaya ba baya yin daɗi akai yusalli arba'an abin da yake yana yin sallah raka'a hudu ne fala tas'al an husnihinna kada ka tambayi kyansu wa tulihinna da tsawon karatun da yake cikin su summa yusalli arba'an sannan ya sake yin hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi kyansu da tsawon karatun su summa yusalli salasan sannan sai ya uku sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة عائشة تتي قلت يا رسول الله سنتي يا مائكين الله أتنام قبل أن توتر ينزل كان ينبرشي كو كافن كي وتري ne. kara sai annabi ce ya Aisha ya ki Aisha inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi idanuna guda biyu suna barci amma zuciyata ba ta barci muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito to kaga amfanin kawo wannan hadisi nan gurin da zai ce salatul layl ne masana masana yanzu kuma kawo gashi an yi hudu an yi hudu dan ya nuna me wancan afdaliya ne amma idan kai wannan kuma ya halatta wa fi riwayatin lahumu عنها أو رواية البخاري ومسلم دقا عائشة الله شكال دقريتا كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاثة عشر ركعة Aisha take cewa da daddare ya kasance yana raka'a goma sannan sai yayi raka'a ɗaya ta ƙarshe a matsayin mutri wa yutri bi sajada kenan sajada anan tana nufin raka'a wa yarka raka'a ta alfajiri daga baya kuma sai raka'a ta alfajiri fatilka salasa ashar raka to wannan ita ce raka goma sha uku kenan shi yasa in ka ji wata waya an ce goma sha uku to in an tashi kirgan an kirga da raka tan alfajir kenan wadanda suka ce a idan an kirga da raka'o'i guda biyu din nan na bayan isha'i ne in aka hada da kuma abin da yake na wuturi goma sha ɗaya to sun zama sha uku kenan وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس ta ce annabi yana raka sha uku idan ya tashi wuturi yana yin wuturi da biyar ne gaba daya ma'ana zai nawa kenan a jere zai takwas kenan a jere zai yi wato eh haka kenan zai takwas kenan a jere la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha baya zama in ya zo wuturi da biyar din baya zama sai a ta karshe wa anha radiyallahu anhu wa anha radiyallahu anha qalat radiyallahu anha ya kamata min kulli layli qad awtar rasulullah wa intaha witruhu ila as-sahri Aisha take cewa a kowane dare annabi yayi wuturi kuma wantaha wutruhu ila as-sahri kuma wuturinsa yana tikewa ne ya zuwa ga wato as-sahri daidai da fitowar alfijir as-sahar shine fitowar alfijir wato wannan hadisi wannan abin da yake nuna wa falalan idan mu tashi idan mutum ya tashi yin kiyamul layli yayi ta a karshen dare kenan sama da yin ta a yaushe a farkon dare idan ka a farkon dare ta halatta amma yi a karshen dare shine yafi dacewa da wuturi an gane ko وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول شاما دان الله يتدني يا عبد الله يا كي عبد الله لا تكن مثل فلان كرك زمك من واني كان يقوم من الليل فترك قيام الليل da yana sallan dare daga baya sai daina kar ka zama shi ka zo da kana sallan dare kai ma ka daina wato duk wannan fadakarwa ne da zaburar da mutane da kwadaitar da su kan kiyamul layl kenan متفق عليه البخاري ده مثلا سكر ويتو وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر حديث علي بن أبي طالب يتي النبي يتي يا قوم أبو تا قرآن كلنك يموتري malamai suka ce me ake nufi da mabuta qur'ani ma da take nan aka ce a'a masu damuwa da karanta shi ko da ba mahaddata ba kuma masu damuwa da karanta shi din a cikin sallah ko da sai sun duba za su karanta a kiyamul layli masu tahajjudi da karatun qur'ani ma'ana fa karatun qur'ani ibada ce mai falala to inda yafi dadin karantawa da yawan falala din kuma kai shi a cikin sallar dare shi yasa annabi da yake yin sa a cikin sallar dare da yawa kuma shi yasa Allah ce kumul layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila sai ce wa rattil qur'ana tartila ai kaga a cikin sallar daren ake yin zikiri akwai bambancin lada tsakanin wanda ya karanta qur'ani a wajen sallah da wanda ya karanta shi cikin sallah dan wanda ya karanta shi cikin sallah ya tara lada guda biyu kenan an fahimta ko to dan saboda haka da yace autru ya ahlul qur'an ma'ana waɗanda suke shigaltuwa da yawan karanta qur'ani a cikin sallar dare a cikin tahajjudun su suna yawan karanta qur'ani yace fa inna allaha witrun yuhibbul witra ubangiji ta'ala wutri ne ba na kadaitacce ne da kuma yuhibbul wutra kuma yana son a rinka yin wutri a wata riwayan hadisin an fara gabatar da inna allaha wutrun yuhibbul wutra fa awtiru ya ahlul qur'an duka dai ma'ana tana komawa daya wannan hadisi rawahu al-khamsa wa sahahahu ibn kuzaimah kuma hadisi ne wanda yake hasan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا صلاتكم بالليل وترا yace ku sanya sallan daren ku ta zanto ainihin wutri ma'ana ku rinka yin wutri kenan muttafaqun alayhi wa an talqa bin ali qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi laylatin wato kaga ba a yi wutri guda biyu cikin dare kenan ana yin wutri ɗaya ne da haka idan ka zo kai wutri daga baya kuma sai ka farka da daddare ka ji kana sha'awan ka kara adadin rakawo'i to idan kai kuma ba za ka maimaita wutarin ba dan wutari daya ake daddare dan saboda wannan hadisin wa an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد النبي نعيم وتري ده ودن الركوين معنى أما ده ودن سورة رنك أما إذن زي ركاء أكو ركاء تفرقوا فاتحة ده سبح اسم ربك الأعلى ta biyu fatiha da kulliya ta kuma uku fatiha da kulhu wallahu ahad rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna a wannan riwayan aka ce baya a wata riwayan aka ce baya baya yin sallama sai a ta karshe wato ko da zaka raka uku ya halatta ka yi su a jere ba zaka tsaya ba sai a ta karshe ya halatta kuma kai raka biyu kai sallama sannan ka tashi ka kawo mai ka kawo ɗaya duk wanda kai cikin wannan yayi an fahimta ko ne? wajen mai sa ya shafi a yi a raka biyu a fara ta sabi raka farko a kudi a wuyan kadiru raka tabi a yi shafi ke daga ba shi a kawo raka daya a shirin da wuce wanda ka kawo su an ce raka hukun gaba daya shi da wuce
eh ai shi da aikin da zana faɗi wannan ta ga
abin nufi dukkan adadi wanda yake mara shi yasa na ce daya ko uku ko kaza duk shine adadin da ake nufi mara amma wanda ba faru da yau wanda ba da shi a a raba uku biyu biyu farkon eh, saddi da kuri ya ta ce umar shi da shafi Mm, daga waya sai a kawo wutiri mm.
a kara ta wato kuli kuma ba kuna zuwa da falak kuna zuwa da nan ta ce wannan ne wutiri Mm.
haka jama'a suke yi da eh ya halitta wannan din ba ba da shi ya tabbata a hadisi shi ba abdullahi dan umar ya kasance ma wani lokacin idan ya biyu sai ya kira mutane gidan sai ce kai mun kaza ai mun kaza yayi umarni da wani abu sannan kuma ya tashi ya daya dan ya nuna halaccin raba su din wannan yana cikin bukhari an gane ku ولأبي داود والترمذي نهوه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمؤوذتين وتكاغا wannan riwayan ta ƙara bayani kowace raka'a sai ya karanta sura ɗaya raka'an farko fatiha da sabbih ism rabbikal a'la ta biyu fatiha da kulliya ta karshe kuma fatiha da qul huwallahu ahad wal mu'awwazatayn wani lokacin sai ya ƙara da al mu'awwazatayn wani lokacin ya ƙara da su wani lokacin ba ya ƙarawa da su وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا وان الروايه تا ابو سعيد الخدري yace manzo Allah ya ce autiru qabla an tusbihu ku yi sallan wutri tun kafin ku wayi gari ma'ana tun kafin alfajir ya keto wannan sai nuna lokacin wutri da zaran isha'i ta yi har zuwa keto alfajir idan alfajir ya keto ba wutri ya riga ya wuce sai da wanda barci ya dauke shi ko kuma ya manta to shi wannan kuma hadisin su zai zo daban na'am ai shi ne nace hadisin su zai zo daban da ka shiru hadisin zai zo daban ولابن هبان من أدرك الصبح لم يوتر ف- ولم يوتر فلا وتر عليه رواية ابن هبان yace wanda asbahi ta riga ta yi bai riga ya wutri ba to ba wutri kuma ta tare da shi wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo wato ainihin daga Abu Sa'id al-Khudri yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah yace man nama anil wutri wanda ya barci bai wutri ba aw nasiyahu ko ya manta da wutrin bai yi shi ba ba bacci ne ya dauke shi ba fal yusalli idza asbaha to ko da alfitr yake to da ya tashi sai yi kaga tambayar da zaka yi ka gane ko au zakara ko in ya tuna ma'ana daga baya ko da rana ta fito kuma sai ya tuna cewa a'a ai jiya ban yi shafa ido tiri ba zaman ta yi ba kenan sai ta yi shafa ido tiri din sa nan gurin ya halatta ko alfijir ya keto ba riga an fara sallah masallaci ba kuma zai iya yi har ya rikata alfijir ya je masallaci shi ma sai tashi ya wutar sa sanai ta masallaci matukar barci ne ya dauke shi ba da niyyarsa ba matukar kuma mantawa ne yayi sannan daga baya ya tuna to duk wannan zai iya wutar din sa daga baya ya rama shi wato ya rama wutar din sa kenan bayan ketowar alfijir ko bayan fitowar rana Salamu alaikum.
na'am Mana kamar kai wanda ya saba ne domin malamin da suna cewa illa yuri da na'imar alu mm wanda cikin ahadari misali mm cewa rama irin wani da zata fi sai ga wanda ya saba yana yi yau da gobe.
mm Da shin wani magana ta su takaitacciya ce ko kuwa ne? Ko da mutum bai saba yi yau da gobe zai abin da ake nufi ku fahimta lokacin wuturi shine daga lokacin isha'i har ya zuwa yaushe wannan shine lokacinsa baya halatta wani mutum ya wuturi a bayan wannan sai ɗaya daga cikin biyu shine mene mai barci ko mai mantuwa mutumin da yake tune ya ƙi yin wuturi kuma ya tsaya sai da alfitar ke to ce zai yi shi ba a ba shi wannan damar ba ka fahimta da kyau ko wancan mai barci da mai mantuwa ta iya yi waje ya yi wuturi yau bai yi ba gobe kuma ya tashi da zai yana son yayi barci ya dauke shi ko yana son yayi sai ya manta abinda da ake so ya zanto sababin da ya sa baka yi ba shine me mantuwa ko barci kana yi kullum ba ka yi kullum duk hadisin annabi ya baka wannan damar an fahimta da kyau وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله annabi ce wanda ya ji tsoron zai kasa tashi karshen dare to ya tashi a farko ya wuturi wa man tamiya an ya koma akhirahu falyutir akhiral layl wanda ko yake da kwadayin lalle zai iya tashi a karshen dare to yayi wutrin sa a karshen dare shi aka fi so fa inna salata akhir al-layl mashhudatun dan ita sallah ta karshen dare dan nan a bar halarta ce mala'iku na halarta wajen wa zalika afdalu wannan kuma shi yafi wato kenan wannan na nuna wutri lokacin yansa shine karshen dare shi yafi dacewa amma in kana jin tsoron barci zai rinja aika to sai kai kayan ka tun farkon dare na a wajen magana mun awal sai ina abin da kuma yana da ibn zawbiya ce an karo ahmad da ibn sa'id ziyartin awal sai
a tabbatacce ne eh tabbatacce ne wannan وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tala al-fajr in al-fajr yake to faqad zahaba waqtu kulli salati al-layl lokacin sallar dare gaba daya ya riga ya wuce kuma wal witri haka lokacin witri ya riga ya wuce kuma fa awtiru qabla tulu al-fajr to ku rinka yin witri tun kafin ketowar al-fajr wannan duk ana magana ga wanda yake tune wanda bacci ya dauke shi ko ya manta hadisin baya yana nan tare da shi waɗannan hadisai duk suna da magana wanda yake tune ana faɗakar dare da kai kar ka yadda ka bari alfitr zo baka tashi kai ba in kana tune kenan an mantuwa ta zo kuma yanzu hadisin na baya shi kenan da haka hadisan bacin karo tsakaninsu da juna وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا wannan mun shiga wata nafilar kuma da bayan duk an gama magana kan mutri sai salatu duha tace annabi ya kasance yusalli duha arba'an yana yin sallan walaha raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah haka muslim ya rawaito da Ahmad da Abu Awana da Ibn Majah da sauransu sai dai galibin riwayar da na leka na gano a can a cikin muslim da sauransu suna cewa wa yazidu ma sha'a yana yin raka'a hudu ne kullum kuma ya wani lokacin ya ƙara abin da ya ga dama shi annabi ba wa yazidu ma sha Allah kun fahimta ko to wannan kuma ta yi wa wajen rubutu ne ko wata riwayar daban wadda ba mu riga mun ganta ba amma a riwayar da na leko inda ya jingina ta a cikin muslim abin da ce wa yazidu ma sha'a ba lafzul jalala ko aka lekawa daga baya ko ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar duha sallan walaha ana yin tarakawi guda hudu a jere in ka ga dama wani lokacin kuma annabi na yin guda shida wani lokacin annabi na yin guda takwas kamar yadda waɗansu hadisan za su fayyace nan wani lokacin raka'a biyu akwai hadisan da suka nuna ka iya biyu walahu anha walahu lamiri na koma zuwa ga imamu muslim ko anha daga aisha radiyallahu anha annaha su'ilat an tambaye aisha Allah shi kare da gare ta hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha shin annabi ya kasance yana yin salatu duha qalat la illa an yaji amin magribi tace bayan sallar duha sai dai fa in ya dawo ne daga wani wuri da baya nan haka wannan riwaya ta nuna wacce riwaya kuma tace me ya kasance yana sallar duha raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah wa yazidu ma sha'a to shine malamai suka ce bai bambancin wannan riwaya da wannan a wannan riwayan kore wanda take na cewa ita bata gani bane ba a waccan riwayan kuma tana cewa yayi bata bada labarin shi ita ce ta gani ko bata gani ba dan haka a riwayan farko tana bada labarin yayi ba ta ce ita ce ta gani da idanta ba dan haka tana iya yawa waɗansu matan annabi suka labarta mata tana iya yawa wani sahabi ya labarta mata dan wani sahabbai junansu suna sanar da junansu abinda annabi ke yi in wani ya sani sai sanar da wanda bai sani ba amma a wannan riwayan tana kore ganin ta ne da idanta wanda wannan kuma gaskiya ne bata gani da idanta ba amma dai yayi ya tabbata din yana yi kamar yadda ma za ta faɗa nan gaba walahu anha radiyallahu anha ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhat ad-duha il wa inni la usabbihuha gashi anan take cewa ban taba ganin annabi ba yana sallan duha amma duk da haka ni ina yin ta in ja insha Allah shi kare da gare ta an gane ku to ita ma wannan riwaya wato yana nuna imamu muslim ya ruwaito ta wato ma da ita rasul sallallahu alaihi wasallam katu subhata duha wa inni la usabbihuha amma a cikin wata riwayar da ba wannan ba akwai ƙarin bayani karkashin riwayar inda inda take cewa wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi wani lokaci annabi yana barin aiki tare da cewa yana so yayi amma sai ya bar shi khashiyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrad alaihim dan ji tsoron kar mutane su ci gaba da yi wahayi ya sauka a wajibta sai daina wato ka gani kenan rashin ganin ta dan yana dainawa wani lokaci dainawa da yake dan baya son aikin a a dan saboda jin tsoron kar a wajabta ita da kanta kaga ta yi bayani kai وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وتصلى الضحى فإتسي صلاة الأوابين الأوابين ما سكوما وزوال الله جمعنا الأواب أنغانيكو وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ wani ne awwab mai koma zuwa ga Allah man khashiyar rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib wanda ji tsoron Allah a fake ma'ana inda ba kowa sai shi ba mai kallon sa inda yana son zai sako zai yi amma sai ji tsoron Allah bai sako din ba wa ja'a bi qalbin munib ya koma wa Allah da zuciya wanda take da kaskantar da kai ga Allah din mai koma zuwa ga Allah to annabi yace ita salatul awwabina hina tarmidul fisalu daidai lokacin da raƙuma ke jin radadin zafin rana ya kamata a yi ta الفصال جمع لنا الفصيل الفصيل كما شيء يدار كما يصابر هيهوا تربيد الفصال دايدا لوكتين دا تائن رقما كي جن زافر رانا wato wannan mai kimiyya ba sallan duha mafi dacewar lokacin yinta shine lokacin da rana ta daga ta kusa takewa tsakiya ba ta kai da takewa tsakiya ba kamar karfe 11 kenan ko kamar 11 da rabi kenan ko shine yafi dacewa a yi sallan duha duk da cewa lokacin ta yana farawa daga lokacin da hantsi yayi rana ta fito kamar karfe 8 na 8 da rabi lokacin ta yayi daga nan kuma har rana ta je tsakiya da rana ta je tsakiya kuma lokacin ya wuce kenan to amma mafi cancantar lokacin da zaka yi sallan duha sai fa in kana jin tsoron zaka manta to sai ka yi ta daidai wajen 11 11 da rabi dan a wannan lokacin wato su larabawa da ke cikin sahara rana ta fara zafi ƴaƴan raƙuma sabon haihuwa a lokacin ba sa jin daɗin taka yashi to shine annabi ke buga musu misali da abin da suke kiwo dan saboda yana magana da yadda za su fahimce shi yace salatul awwabina hina tarmidul fisal daidai lokacin da alfisal ɗayan raƙuma suke ɗanɗanuwan jin zafi kenan tarmidu kenan daga ar-ramadan ne ar-ramadan kuma shine yashi lokacin da ya zafi na'am wannan hadisi yace rawahu tirmidhi tirmidhi rawaito amma abin mamaki ba mu san yadda ibnu hajar ya ketare imamu muslim ba muslim ya rawaito hadisin da kamar da ya fara jingina masa kafin turmuzi da ya ce muslim kaga ai ba wani faduwan gaba an san hadisin ya inganta kenan na'am mai hausa
da na taɓa gani da na taɓa gani yayi ya yi ta ni ma da na yi ta haka mai fasara hausa yi ko shakka ba ko shakka ba ba ko kuskure a ciki maganin littafin abinda kawai nake so in gani wanda ya yi shi kar ku faɗi sunansa in gani da kai na ko shakka ba ba kuskure da wannan akwai kuskure ya fi hamsin a cikin wannan littafin na hausar kawai za ka akwai waɗansu daga cikin abokanan mu suna sake fassarawa mu sani ko su su gama da wuri sun raba su uku shi ne wannan fassara haka ya fassara sifar salatin nabi da hausa kuskuren da ke ciki ya fi daidai din yawa dan kai wa annabi jingina masa ƙarya shine abin da komai hadari ko ka fassara maganar sa baya da take ba wato anan nake so in faɗa kardan da fassara littafi ba abin da yake da wahala irin fassara littafi daga yare zuwa yare daga larabci zuwa hausa daga turanci zuwa hausa daga hausa zuwa turanci ko zuwa larabci dole sai ka san duka yarukan guda biyu sai yana da mutum yana da kyakkyawar masaniya game da larabci in littafin na addini ne sanin larabci kadai baya wadatarwa kuma sai ya san shari'ar musulunci kenan don wani lokacin abu zai zo ya saba wa yadda ka'idar larabci take a harshen shari'ar musulunci an fahimta ko to haka kuma sai ya san yaren da zai fassara sakon zuwa gare shi ita hausar ya kasance mutum ya mata kyakkyawan sani ba wai sani na sama sama ba yan ba haka ba sai mutum ya ta fassara abubuwa da ba za a fahimta ba dan idan ka zo za ka fassara littafin addini hadisi ko aya ka yi direct translation daga larabci zuwa ga hausa ba za a fahimci abin da kace ba dole sai dai ka duba wannan ayar a jumlatanta mai cikin nufi kaza to wace ma'ana ce wace jumla ce wani sentence ne a wasu zai bada cikakkiyar wannan ma'anar da larabci ke nufi dai in ka bude ɗaiɗaikun kalmomin larabci to ba za ka samu kowace kalma ta larabci ka ce tana da wata kalma ta hausa da za ta fassara ta ba idan ka zo ta kalmar ta larabci guda ɗaya sai ka nemi ta hausa uku ko hudu kafin su yi taron dangi su fassara ta to wannan sai mutum ya san sirrin larabci kenan ya kuma san sirrin hausa sai ya fassara an ba haka ba sai mutum yanzu kaga wannan ita tana cewa me ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhata duha wa inni la usabbihuha subhanallah yace amma bana sallata ta da na gani da kaga duk wannan abun kuskuren yayi yawa wa inni lalle ni la ga lam wadda ke wadda alal kasab rantsuwa ba take cewa ita tana yi yana da hadarin da suke kwarai da suke yanzu wannan kawai dubban mutanen da za su karanta wannan littafin su fahimci wannan haka suna da yawa shi yasa idan mutum ya yi littafi kuma tun da littafi amana ce ilimi amana ne sai ka nemi waɗanda suka tsara ka fahimta ko cikin tsarekunka ko malamanka ko abokananka ko ba a garinka ka je wani gari abu ne za a yi farantin ɗin shi adadi mai yawa ko baka san iyakacin inda zai je ba sai ka bayar zuwa ga waɗanda suka tsara ka ilimi su duba su ga kurakurai su gyara maka idan aka gyara aka duba sannan ka samu masana hausa ta malam abdulhabi ce ka samu mayun hausa kuma wanda su osografi na hausa za su duba su kuma su gyara maka hausa malaman addini sun gyara abin da ya shafi kuskuren addini malaman yare sun gyara maka yaran shi kenan sai littafin ya fito falalan ka ce wannan ya kasance baka samu abin nan ba amma akwai littattafai yanzu akwai wani arba wani hadis da na gani shi ma an fassara shi da hausa kuma aka buga shi a saudiya adadi mai yawan gaske dubbai aka buga shi aka raba kasar musulunci ta duniya kurkuren da yake ciki na da yawa haka kuma akwai littafin ibn bas wato a littafin a takaid wa idah na bayanin aikin hajji da umara wani bawan Allah mutumin Ghana kaga malami ne amma kasancewar bai san wasu sosai ba ya fassara shi kuskuren da ke ciki ya fa kirga wato inda zaka gane kuskuren yanzu bari mu buga muku wani misali ku gane kuskuren fassara a izaratul qur'an wato gidan rediyon alqur'ani mai girma na kasar saudiya lokacin aikin haji suna bayar da dama ga waɗansu kabilu na duniya a rinka program da yaren wannan kabilun don amfanin alhazai daga ciki akwai hausa to lokacin muna madina akwai abokanan mu da dama waɗanda su ake ɗauka su je su yi wannan aiki a gidan rediyo duk wani program na addini ko labarai su rinka yi da harshen hausa mutanen mai ka kama rediyon zaka ji sosai kamar kana najeriya yan pakistan kuma a samu ɗalibai yan pakistan su yi da yaren urdu yan afghanistan kuma a sami yaren busto ko a sami yaren farisiya su zo su yi masu turanci su yi to wata shekara sai ya kasance waɗanda muke daga nan najeriya ta arewa babu wanda ya je wannan aikin za ka ɗauki wani waɗansu mutanen ghana su suke fassara abin da aka yi to a cikin labaran da larabci abin da aka rubuta sarki fahad ya ware wurare na shan ruwa wanda yake irin masu irin tafi da gidanka din nan firij ne tafi da gidanka wanda yake haɗe da wutar lantarki ko famfo ne idan ka buɗe ruwan sanyi zai zo ya ware dubbai domin amfanin alhazai a tsakanin mina da musdalifa da kuma arfa to da wannan yazo fassara wannan wurin sai ke cewa sarki fadan abdulaziz ya ware mashaya sama da dubu goma sha biyu don amfanin alhazai yadda allah mai mashaya har gidan barasa kenan me ya cutar da wannan ba yaran ba kaga ai ba haka yake nufi ba zuciyarsa amma rashin sanin yaran yasa ya fada cikin wannan kuskura to irin wannan na nan da yawa cikin fassarar littattafai da mutane da dama suke yi wallahi wani littafi idan karanta sai kai hawaye saboda saboda mutane suna dauka suna karanta su sai abun nan da su to dai shi wannan mai wannan littafin da ya kam ya fassara littattafai da dama yana da wannan kokarin amma kuskuren shine baya bayarwa a duba masa waɗanda suka dara shi musamman yana zaune a Kano akwai malamai da dama da suka dara shi fahimtar addini in kuma abin nan ne akwai kuma bangaren hausa a jami'ar bayero a duba hausar bangaren larabci a duba larabcin bangaren addini malaman addini su ba shi shawara ko cikin abokanansa ko waɗanda suka tsara shi to amma sai mutum ya yi shi kaɗai ci da ƙarfi to sai ga kurakurai sun yawa a ciki ɗaya kenan daga cikin kurakuran amma sun fi arba'in kurakuran da suke cikin littafin yana nan da rai ai da adres ɗinsa a jiki a iya rubuta masa wasiƙa ya masa nasiha kwarai da gaske kwarai da gaske a'a ba dai anan ba majalisin kowa عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة a wannan hadisi na zai ce wanda ya sallaci sallan duha raka'a sha biyu Allah raka'a goma sha biyu Allah zai gina masa gida cikin aljanna rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito wastagrabahu amma yace hadisi ne garib wato ma'ana hadisi ne da'if gaskiyar al'amari shine sallan duha ana yin raka'a biyu ana yin raka'a hudu ana yin shida ana yin takwas hadisai sun tabbatar akan wannan amma yin goma sha biyu tare da alkarranta abin da aka faɗa cikin hadisin wannan ruwayan ba ta tabbata ba an fahimta ku abu hadisai cikin bukhari da muslim wanda wanda yake cewa badadina ya umarce ni da ababe guda uku ba zan rabu da su ya mun wasiya da ababe guda uku ba zan rabu da su ba har in mutu yake cewa wato raka'atul alfajr da kuma salatul duha da kuma kada in kuskura in yi barci kafin in yi wutri lalle in yi wanda yace ba zan bar su ba har- ba zan bar su har in bar duniya abu hurairah ha kuma da sauran hadisai ga kuma annabi ya raka hudu da kansa ga kuma shida ya tabbata cikin hadisi takwas kuma ma ta tabbata cikin hadisi amma sha biyu da wannan adadin ba abin nan ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات عائشة تتى النبي عائشة تتاكينا يصلى الضحى هر ركعة تقوس me za ku ce game da wannan riwaya a can gurin hudu ma ta ce bata gani ba nan ta ce an shiga dakin ta yi takwas to shi yasa da muka koma hadisin sai shi ya ce rawahu ibn hibban ko to babban abin ma- abin kenan hadisin yana cikin bukhari da muslim kuma ummu hani ce take marwaiciyar hadisin ba aisha ba duk kaga wannan yana daga cikin kurakuran da kila ta iya yiwuwa wajen shimta masu rubutu suka yi ko shi ya rubuta da ka tunda ba a duk dan adam abun nan zai iya yin kuskure da sauransu da haka dai sai ku gyara marwaiciyar marwaiciyar wannan hadisi ita ce ummu hani kuma hadisin yana cikin bukhari da muslim annabi yayi sallar duha raka'a takwas hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim inda kuskure yake ba ruwayan Aisha bane ruwayan Ummu Hani ne an gane ko wannan kuma ta kara bayani ita Ummu Hani ta cewa hakan ya faru ne a shekaran da aka yi Amul Fatihi bude Makka kenan to alhamdulillah a sai mu dakata haka sai an kira sallah sannan sai mu fara da kai da hakuri haka wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambayar farko abin da yake cewa shi'a suna cewa wai daga hannu da ake bayan an yi sallama shine abin da ake nufi da faɗin Allah ta'ala fa salli rabbika wanhar to alhamdulillah da mai tambayar ya ce shi'a ne suke faɗin haka abin da ayar suke nufi fa salli li rabbik kai sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka soke raƙumi to shine malamai suke cewa abin da ake nufi da sallah anan ita ce sallan babbar idi tunda an ka an alakanta abin da yin yanka ko sukan rakumi wanda kuma shi ana yin sa ne a matsayin layya ko hadaya ga wanda ya je aikin haji annahar kowa riga ya san abin da ake nufi da annahru shine yanka ko sukan rakumi shine ma abin da ibn taymiya ke cewa muhimmancin yanka dabba mutum ya sadaukar da naman fi sabilillah yana da matsayi babba tunda Allah ya hada abin da sallah a cikin alkur'ani mai girma a wurare alal akalli guda biyu farko fadin Allah ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin kaga ga sallah ga kuma nusuk shine yanka na biyu kuma fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar saboda haka wannan shine hakikanin ma'anar wannan aya abinda ake nufi da wanhar wato shine ainihin a a yanka waɗansu malaman daga cikin malaman tafsiri suna fassara wani har shine dole hannun dama akan na hagu yin kabul kenan ko wada'u amma dai a gaskiya wannan ba shine ma'anar ta bada take ta hakika ma'anar ta hakika shine ma'anar farko shi a kuma da suke cewa daga hannu da suke wannan shine wani har to wannan kuma ƙarya ce irin ta shi'a tunda su a lokacin da suka daga hannun ai la'antar Abubakar da Umar suke idan sun zo karatun tahiyya din su ta ƙarshe wannan mai tambaya na gaba kuma yake cewa yake cewa wai tambayarsa shine matsayin wanda ya tahiya ta farko to da ya kammala zai tashi raka ta uku sai ya fara kabbara a zaune ina jin a darasin baya mun yi ishara zuwa ga hadisin da yake nuna yin hakan hadisin da yake cikin bukhari da muslim shine mutum zai mike tare da kabbara amma hadisin da yake nuna kai kabbara zaune kafin ka tashi baya cikin bukhari da muslim amma dai tabbatacce ne abu ya al musul ya rawaito shi da haka idan kai kabbara daga zaune ka tashi zuwa ta uku yayi idan kuma ka yunkura tare da mikewa da yin kabbara a haɗe to wannan shine abin da hadisin abu huraira ke nunawa na bukhari da muslim wanda mun karanta shi a nan cikin darasin jiya ko shekaran jiya na'am Kazan mana ya ce,
bismillah
malam dangane da wannan babi da aka sauki aka shigar yanzu ba yi maganganu kamar irin bai kawo bayani a kan irin wasu na firfi da ake bayani kamar su lafi tasbi wanda akan ce manzon Allah sun da shi ya yi bayani idan a raka ta farko mutum zai karanta fatiha idan ya zai tasbi cikin ruku zai adadi guda kaza to shin wannan shi ibn hajar bai kawo bane cikin littafinsa ko kuma saboda rashin ingancin wannan lafiya ce ya sa bai kawo ba.
abin da ke cewa ya ga an karanta babi na salatu tatawwa amma gashi ibn hajar kuma bai kawo salatu tasbihi ba to me yasa bai kawo ta ba saboda shi bata inganta ba wajensa ko kuwa ba dukan sallolin nafilfili ya kawo ba akwai waɗanda bai kawo ba ya dai kawo kan galibinsu kuma ya kawo waɗanda yake ganin suna da ƙarfi sosai kwarai da gaske kaga bai kawo salatu tasbihi ba an fahimta ko to salatu tasbihi hadisin ta malamai sun yi sabani akai amma mafi ingancin magana hadisi ne sahihi shine abin da bincike ya tabbatar al-imam al-munziri ya kawo shi cikin at-targhib at-tarhib Sheikh Nasir bin Albani ya ta kharijin sa a wurare da dama cikin littattafan sa duk da cewa waɗansu malaman irin su Bakar Abdullahi Abu Zaid suna cewa hadisi ne da'ifi amma bincike ya nuna cewa hadisi ne sahihi ta haka a yau kaga za ka yi salatu tasbihi ka iya yi yace na biyu matsayin mutum bayan ya yi sallah sai ya addu'a ya shafa a fuskarsa mu fahimci cewa addu'a iri biyu ce akwai du'a wa ibada akwai du'a wa matsala du'a wa ibada shine ambaton Allah da yabansa da girmama shi ba tare da mutum ya sanya bukatarsa ciki ba wanda wannan tasbihi na ciki subhanallah hamdallah na ciki walhamdulillah hailalla na ciki la ilaha illallah kabbara na ciki allahu akbar hauqala na ciki shine wala haula wala quwwata illa billah dukkan wani lafazi da ya kunshi girmama ubangiji wanda a ciki baka sa bukatar ka ba shine ake kira du'a'u ibada addu'a mai kunshi da ma'anar tsantsar ibada dan baka gabatar da wata bukatanka ba ciki bangare na biyu shine du'a'u mas'ala addu'a ta roko wanda ta kunshi wani roƙon wata bukatanka rabbi ghfirli warhamni warzuqni wa'afuni wa'fu anni wannan duka kana roƙon gafara kana roƙon afwa kana roƙon a arzitaka duk wannan shine ake kira du'a'u mas'ala to ita sallah addu'o'in da ake yi a cikin ta iri biyu ne akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala abin da yake tabbatacce daga annabi bayan ya kammala sallama daga sallan farilla baya yin du'a'u baya yin du'a'u mas'ala sai du'a'u ibada du'a'u ibada din nan shine makaranta baya zaka gana astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal ikram da tasbihin nan da yake yi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 cikon na la ilaha illallah da su ayatul kursi da yake da karantawa da kula auzu bi rabbil falaq da kula auzu bi rabbin nas da yake karanta a wani lokaci da sauransu dukkan waɗannan za ku ga cewa du'a wa ibada ne addu'o'i ne da suka kunshi ibada tsantsa to su ne abin da ya tabbata annabi na yi bayan ya kammala sallan farilla amma shin annabi na daga hannu ya gabatar ya yi addu'a bai tabbata daga gare shi cewa in ya gama sallan farilla na daga hannu ya addu'a ba ko shi kadai ba ma yi da jama'a dama yi da jama'a wannan ai bid'a ne tabbatacciya wadda take ko sabani babu akai inda dama ake ja in ja shine kan mas'alan idan ya gama shin yana yin du'a mas'ala ya daga hannu ya addu'a wannan bai tabbata annabi na yin wannan ba an fahimta ko addu'a da ta shafi roko galibi annabi na shigar da ita cikin sallah a tahiyya ta karshe kafin ya sallama wanda mun karanta da dama daga cikin gani to wannan sune abinda ko sabani babu annabi na yin su sannan kuma da kuma cikin sujada wanda mun karanta waɗansu daga cikin su makunji wanda shi ma ko sabani babu annabi na yinsu to wannan kenan sannan ita addu'a a karan kanta wannan ina magana akan alakar addu'a da yin sallah tunda yayi magana akan sallah amma ita addu'a a karan kanta in zaka roki ubangiji wata bukatanka zaka daga hannu sama hadisan da suke nuna idan mutum na na addu'a ya daga hannu sama hadisi ne wanda suke mutawatirai daidai da hadisin almasawa azal khuffaini mutawatiri ne daidai da hadisin kuma maganar cewa annabi da na da wani tafki a ranar tashin kiyama da ake kira alkautar wanda ba wanda zai sha sai waɗanda suke al'ummarsa kuma duk wanda ya sha ba zai ji kishirwa ba har abada kaga duk hadisan sa mutawatirai ne da sauransu to amma cewa in ya daga hannu ya gama addu'ar shin yana shafawa hadisin da ya nuna haka wannan da'ifi ne tabbatacce ne annabi na daga hannu amma kuma baya shafawa a fuska hadisin da duk ya nuna cewa annabi in ya daga hannu ya shafa a fuska wannan hadisin da'ifi ne da haka ladabin addu'a shine bayan ka daga hannu ka roki abin da zaka roka an ka gama addu'a sai ka sauke hannunka kawai shikenan magana ta kare an fahimta ko da wannan ko hadisi da ibi babu mutum ya tofa yawo kuma a ciki ko hadisi da ibi babu wannan yake cewa bayan sallan farilla mutum zai iya rakatan alfajiri za ka yi rakatan alfajiri bayan sallan farilla amma ya zanto cewa bayan sallan asubahi kenan ya zanto cewa ka zo masallaci ne a makare ko ka farka a makare kana zuwa masallaci an tayar da sallan farilla ta asubahi to kaga nan ba za ka ce ba bari in koma gefe in yi rakatan alfajiri in zo da suke liman kamar yadda wadansu suke wannan kuskure ne saba annabi ne annabi ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa almaktuba ya an tayar da sallah to babu wata sallah da za ka yi sai ta farillan nan to da haka anan gurin sai mutum wato ainihin ya bi liman ne kai tsaye idan liman ya yi sallama sai ka tashi kuma ka yi rakatan alfajir ɗinka a lokacin ya halatta ba wai sai rana ta fito ba annabi ya ga wani mutum bayan an gama sallan farilla ya tashi yana raka'o'i guda biyu yace me ka sallata yanzu sai ce a rakatan alfajr sai ban samu damun yi ba lokaci ya kure mun sai yanzu sai annabi shiru ya kyale shi sai zanto tabbatarwar annabi ce wannan wannan kuma yake cewa menene hukuncin musulmi ya auri kirista ya halatta musulmi ya auri kirista kamar yadda ya halatta musulmi ya auri bayahudiya domin ahlul kitab matansu halal ne a wurin musulmai kamar yadda Allah ce وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم sharadi shine idan mace ta zanto kirista ko bai yahudiya mutum zai aure ce zanto ya ce ba baiwa ba hukuncin auren ca aka yi ja'izi ba kai shi matsayin mustahabbi ba ballantana ya zama wajibi da haka idan mutum zai aure sai ya duba maslaha bai dace ba a daidai lokacin da musulmai suke da mata da yawa 'yan mata da zawarawa waɗanda ba su da mazajen aure da za su katangance su su dauke musu kewa kuma shi kenan mutum ya je nemo kirista ko bai hudiya na ce bai dace ba ban cewa bai halatta ba rashin dacewa ne kan tabbas malamai sun ishara akan wannan amma in aka ce a kalli mas'ala ta fuskar halalci ko haramci sai a ce halal ne dan mutum ya auri kirista ba wani sako da yawa ubangiji haka dan mutum ya auri bai hudiya kuma duk da haka wanda za a baiwa auren wanda za a baiwa wannan damar wanda zai ci gajiyar wannan halaccin shine musulmin da ya san addini kuma yake da riko da addinin sabanin wanda bai san addini ba mai yiwa wannan kirista din ta mayar da shi kirista ko bai yahudi ya ta mayar da shi bai yahudi wannan ya zama wajibi ma in an ga zai a hana shi dan a ceci addinin sa galibi akwai waɗanda suke zuwa kasashen turai karatu kuma su auri matan da suka samu a can ko 'yan kasashen ko wanda suka zo da su kasashe kuma ko su ci gaba da zama a can karshe sai ga mutum ya rike ya zama kirista to irin wannan kaga ba za ka ba su wannan fatawar ba da haka mas'alan sai a kalle ta fuskar ilimi sosai halacci da haramci daban wannan ya halatta sannan waye wanda za a ce ya halatta din wanda aka san cewa yana da karfin riko da addinin da ita dai bata isa ta juyar da shi ba sannan kuma idan aka ce ga matan musulmi da ba su da mazaje to ya kamata mutum ya rufa yar uwarsa musulmai musulma asiri sama da je nemo wadda ba musulma ba wannan ya kawo wani hadisi yace to idan ya zanto cewa wai a bayan sallah ta farilla annabi yana yin du'a ibada ne to me zaka ce game da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa addu'o'in da aka yi su bayan salloli na farilla abin karba ne ai abin da zan ce da kai asibitul arshe sun mankush haka malaman hadisi suka ce samu gado ko gida sannan sai ka ce wani irin fenti za a yi ai ba na jira daga cikin hikima ka rinka neman fenti yayin da kake da fuloti kadai ko bulo ɗaya baka dora ba a wajen to kamar haka ne baka iya neman hukunci ka ciro karkashin hadisi bayan baka tabbatar da ingancin sa ba tukuna yanzu wannan hadisin shine nake bin ka bashi wa ce maka ingantacce ne in ka tabbatar da ingancinsa sannan ne za a ce to akwai ta cewa game da abin da na riga na tabbatar a baya ba ka riga ka tabbatar da ingancinsa ba ko to wannan ba za ka fara yin magana ba tukuna na'am
idan ka ya zama ta cewa ita kirista ce ta wani farin kirista ce ko kuma za mu kama don ka ne an Allah ba ta ta ake da ita ya yi kasance Allah da ba ta ta ake shi a cikin aljanna a cikin zafi zama ta yanzu duk ga hurul irin sai ka tafi da ita wai na cewa idan ita kirista ka aure ta kai ka ci gaba da zama da musuluncin ka ita kuma ta zama ta ci gaba da zama da kiristancin ta har kuka mutu akan haka kai Allah ya baka aljanna ita kuma gashi makomar ta wuta to a cikin aljanna wata wata za baka duk ga hurul in ubangiji ta Allah ce wa hurun inin ka misalin lawlil maknun jazaa'an bima kanu ya'malu ai ba za ka rasa ba wannan ke cewa bayan idan mutum ya tashi yin addu'a zai iya yi da harshen da ba larabci ba mun faɗa cewa mafi kyau idan mutum zai addu'a ya addu'a da larabci in ba zai iya larabci ba ya halatta yi da yarensa ko da wasu ko da fulatanci ko da yarbanci ya halatta kai da yarenka ubangiji ta ala zai ansa maka addu'arka